الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشينا تقص قوات صفر هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو ديان دريه دا أربعين دا بقوي دي دي دا بيو قوات تقص ميلادية تدبو بيو دا عشرين دا بيار kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zoro da cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamul jana'iz wa bida'uha littafi ne wallafar babban malami shek nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun tattauna game da abin da yake halatta ga mahalarta cikin ‘yan uwa da wasunsu lokacin da mamaci ya mutu. Daga ciki mun tattauna cewa yana halatta buɗe fuskar mamaci da sumbantarsa da kuma yin kuka irin na zub da hawaye ba na sauti ba, wato har tsawon kwana uku. Mun karanta hadithin Jabir ɗan Abdullahi radiyallahu an da hadithin Ummul na Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, hadisai ne wanda Imam Bukhari imamun nasa'i da sun fitar da shi da ibn hibban da imamul bai da wasunsu sannan na mun karanta hadithi na uku shi ma hadithin ummul na aisha a radiyallahu anha wanda shi ma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen uthman bin maz'un lokacin da ya rasu ya buɗe fuskarsa ya kuma sunkuyo kansa ya sumbance shi ya kuma zub da hawaye har sai da hawaye suka dinga siyaya da kuma kwarara akan kumacin shi ainihin mamacin Uthman bin Mas'ud wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi Imam Bayhaqi haka Al-Haythami a cikin Mujma'i Zawaid duk da cewa akwai rauni a cikin isnadin kamar yadda ka koma ka duba Kashful Astar za a ga bayanin sannan Sheikh Nasiruddin Albani yayi takharijin hadisin a cikin ad-da'ifa mun karanta hadisi na hudu shi ma duk da yake fa'idantar da mu haka hadisi ne wanda yake na Abi Saif wanda Imam al-Bukhari Imam Muslim da Imam al-Baihaqi sun fitar da shi akwai hadisi na biyar da muka karanta hadisin Abdullahi bin Ja'far wanda Imam Abu Dawud Imam An-Nasa'i da Imam Ahmad duk sun fitar da wannan hadithin da imam musa wato da imam ahmad afwan sannan mun tattauna gaba ta biyar shine abin da yake wajaba akan aqaribul mayyit wato yan uwan mamaci abin da yake wajaba idan dan uwanku ya mutu abu na farko wajibi ne akan yan uwan mamaci lokacin da labarin mutuwarsa ta zo musu su yi ɗayan al'amura guda biyu ko kuma su yi al'amura guda biyu al'amari na farko haƙuri da kuma rungumar abin da Allah ta'ala ya kawo ya aiko musu na ƙaddara da kuma jarabawa ma'ana haƙuri da kuma yadda da ƙaddara mun karanta faɗin Allah ta'ala cikin suratul baƙara wala nabalu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i har zuwa ƙarshen ayoyin inda Allah ta'ala ya ce wa bashirin sabirin har zuwa faɗin Allah ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ula'ika humul muhtadun wannan sai ya nuna ashe hakuri bisa ga abin da Allah ta'ala ya aiko da shi na kaddara ba karamar daraja mutum ke samu ba a wurin Allah madaukakin sarki mun karanta hadithin Anas dan Malik radiyallahu an inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya shige wata mata akan wani kabari tana kuka wata ruwaya ta ce ɗanta ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata umarnin da Allah ta'ala ya ce a yi na a ji tsoron Allah a yi haƙuri bisa ga abin da ya faru mamaci dai ya riga ya tafi ba kuma dawowa zai ba kukan mai kuka ba zai amfane shi ba ba abin da ya fi dacewa irin wannan lokaci irin haƙuri don mutum ya samu ladan haƙuri din amma wannan baiwar Allah ita ma saboda kiɗima da ruɗewa da ta yi ba ta ma gane annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta ƙi yin haƙurin ta ci gaba da kuka har zuwa lokacin da aka sanar da ita cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya wuce fa ya ce ta yi haƙuri ta kuma ji tsoron Allah amma ta ƙi to shine ta garzayo da sauri zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam don ta tabbatar cewa ta haƙura to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata cewa shi haƙurin da Allah ke ba da lada a kansa shine haƙurin da aka yi shi a daidai gaban farko daidai lokacin da abin yake da zafi aka ce mutum ya rungume ya haɗiye ya haƙura to wannan shine yake iya samun falalar masu haƙuri annabi ya ce da ita inna sabara inda awwal sadama hadithin imam al-bukhari imam muslim da imam al-baihaqi duk sun fitar da wannan hadithin da aka haƙuri akan rasuwar ‘ya'ya in Allah ta'ala ya jarabci ‘ya'yan mutum ko ya jarabci mutum da rasuwar ɗa ko ‘ya ko ‘ya'ya to akwai lada mai girma tare da haka shi ma mun karanta hadithai da yawa waɗanda suke nuna falalar mutumin da ‘ya'yansa guda uku suka rasu suna ƙanana. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya nuna cewa wannan abin da Allah ta'ala ya jarabce shi ya haƙuri, to wannan zai zama masa garkuwa daga shiga wuta ranar tashin alkiyama. Mun karanta hadda hadithin ko da mutum biyu, duk mun karanta hadithan da suke fa'idantar da haka. Al'amari na biyu da ya wajaba kan ‘yan uwan mamaci bayan haƙuri da rungumar ƙaddara. to yana wajaba a kansu su istirja'i lallai mu koyi kuma wannan kalma a koye ta da kyau a karanta ta aya alkur'ani ce ba duk yanda mutum ya ga dama ya gatsa ya gatsa ta ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka take da aka dinga jin kusakurai wajen karantawa lallai istirja'in inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba alaihi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ita ce kalmar istirja'i to wannan shine al'amari na biyu da zarar mutum ya ji labarin mutuwar wani na kusa da shi to banda haƙuri sai kuma abu na biyu istirja'i da kuma addu'ar Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha saboda hadithin ummu salama radiyallahu anha wanda imam muslim ya fitar da shi da imam al-baihaqi da imam ahmad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wala yunafi sabara an tamtani al-mar'atu min az-zinati kulliha hidadan ala wafati waladiha aw ghairi idha lam tazid ala thalathati ayyam illa ala zawjiha fatahidda arba'ata ashhurin wa ashara لحديث زينب بن لحديث زينب لحديث زينب بنت أبي سلمة قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ثم قال مالي ثم قالت مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكرت الحديث الحديث أخرجه البخاري wato abu na ashirin gaba ta ashirin a cikin gaba-gaba da muka fara karantowa tun daga farkon littafin gaba ta ashirin shine an ce wato a yi haƙuri kuma a yi istirja'i to wannan baya kore haƙuri don mace ta ƙi yin ado ga baki ɗaya ana da aka yi wa mace mutuwa ko mahaifi ko mahaifiyarta ko ɗan uwa ko ɗa ko jika da aka gaba ɗaya ta ƙauracewa kwalliya ta ƙi ta yi dukkan wani nau'in abin da ake kira zina wannan baya nuna ba ta yi haƙuri ba don kar a ganta ta yi futu-futu ba ta tsaya ta yi wani shirin kirki ba a ce kamar ba ta yadda da kaddara ba kamar ba ta yi haƙuri ba kenan tun daga ta nan har yanzu ainihin wato ta yi futu-futu ba ta yi tsaya ta gyara jikinta ko ta yi ado ba ta ko ta yi kwalliya to sai malam yake ce mana albani yake cewa wala yunafi sabara an tamtani almar'atu min az-zinati kulliha dan mace ta ki yin ado ga baki daya dan man lebe ta kisawa dan man shafawa ta ki shafawa dan duk abin da yake na zina ta ki wannan bai kore hakuri ba dan ta yi hakan ba zai nuna cewa ba ta bata yi hakuri ba hidadan ala wafati waladiha sabida wato alhini na mutuwar ɗanta au gairihi ko waninsa wannan yasa saboda yanda ta kiɗima yanda ta shiga cikin damuwa sai yasa gaba ɗaya ma ta ƙauracewa ko da man shafawa ko da ɗan kwalli haka ko ɗan man leɓe ana sanyi duk ta ƙaurace ta kisawa wannan ba za a ce ita tana cikin waɗanda sun ƙi yin haƙuri da abin da Allah ta'ala ya jarrabe su da shi ba idza lam tazid ala thalathati ayyam matukar wannan kauracewa ado da kwalliya bai wuce kwana uku ba in dai bai wuce kwana uku ba shari'a ta yi wa mace izini ta yin ado gaba daya duk wani abu da ake kira kwalliya ta ƙi saboda mutuwa da aka yi mata har tsawon kwana uku illa ala zaujiha sai dai idan mijinta ne ya mutu fatahidda arba'ata ashhurin wa ashara to za ta yi zaman takaba zaman alhini na wata hudu da kwana goma wannan za ta zauna ba adan za ta ƙauracewa kwalliyar gabaki ɗaya za ta ƙauracewa har wata hudu da kwana goma idan kuwa ba miji ba ne ya mutu to iya kwana uku ne kadai aka yadda shari'a ta yadda mace ta ƙauracewa kwalliya ba tare da ta yi kwalliya ba tsawon kwana uku لحديث زينب سبيد حديث زينب بنت بنت أبي سلمة زينب إرجدا أبي سلمة رضي الله عنها قالت تتي دخلت على أم حبيبة تتي ناشق وجن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم wadda ake kira ramla wadda lokacin da mahaifinta abu sufiyan ya rasu to shine ita Zainab yar gidan Ummu Salama take cewa na shiga wajen uwar muminai Ummu Habiba faqala sai ta ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul sai naji ita Ummu Habiban tana cewa ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yahillu limra'atin bai halatta ga mace tu'minu billah in dai ta yi imani da Allah wal yawmil akhiri kuma ta yi imani da ranar lahira an ta hidda ala mayyitin ta yi alhini alhinin ya bayi zuwa ga ƙin yin kwalliya saboda rasuwar wani mamaci fauka talatin sama da kwana uku duk matar da ta yi imani da Allah da ranar lahira to duk wanda ya rasu katta wuce kwana uku ba tare da ta dawo da ci gaba da kwalliyarta ba illa ala zaujin sai dai in mijinta ne ya mutu arba'ata ashhurin wa asharan to za ta yi wata hudu da kwana goma cikin rashin kwalliya thumma dakhaltu ala zainaba binta jahshin sannan na kuma shiga ita dai zainab binti abi salama tace na kuma shiga wajen zainaba binti jahash ita ma ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya akhuha lokacin da ɗan uwanta ya rasu ko dai abdullah ko ubaidullah wasu sun ce wanda ya yi hijira zuwa habasha da shi aka hijira zuwa habasha da ya je can kuma sai zama kirista kuma sai ya mutu a kiristanci wasu sun ce shi ne wasu kuma suka ce ba shi bane tana da yan uwa guda biyu akwai abdullah akwai ubaidullah ɗaya daga cikinsu da ya rasu to sai ita mai ba da labari zainab 'yar gidan abu salama take ba da labarin ta shiga wajen zainab binti jahash lokacin da wannan ɗan uwa na ce ya rasu fada adbi ɗibin sai ta ce a kawo mata turare famasat da aka turaren sai ta ɗan zuba a hannunta sai ta shashafa haka a jikinta sun maƙalat nan ta ce ƙala ba ƙala ba ne sun maƙalat sai ku gyara sannan sai ta ce ma ni biɗibi min hajatin ni ba wai ina bukatar turare ba ne a wannan lokacin ghaira anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kuri kawai dai naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sai ta kawo wancan hadithin la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa thalathin bai halatta ga wata mace duk kusancin wanda ya mutu uba ko uwa ko dan uwa ko ainihin aminiya ta mutu to bai halatta mace a ce ta ƙauracewa ado sama da kwana uku duk rashin adon da za ta yi an yi mata izini saboda yanda ta shiga musiba yanda abin ya dake ta lalle dan an ganta kwana ɗaya kwana biyu kwana uku duk shari'a ta ba ta dama amma wa kwana uku yana yi to mafi karanci a ganta ta ɗan yi wanka ta yi fasali ko ta shafa mai ta sa turare ko ta sa kwalli ko ta sa ko da man lebe ne ina fata an gane wannan yana nuna maka cewa ita mace in dai tana da miji to so ake diman wada'iman ta zama cikin ado da tsafta da kwalliya tunda ba shi ne ya mutu ba to duk wanda ya mutu har yanzu nauyin haƙƙinsa bai kai namijinta ba duban girman wato haƙƙin namiji duk kowane ne ya mutu to girman haƙƙinsa bai kai haƙƙin mijinta ba mijinta lalle yana buƙatar ya ganta a yanda ya kamata amma shi ma zai yi hanzari da uzuri kwana ɗaya kwana biyu kamar yadda shari'a ta yi mata hanzari kwana ɗaya kwana biyu kwana uku dan an ga idan nan a koɗe bata yi ado ba bata sa kwalli ba bata yi wannan ba shari'a ta bata dama ka duba uwar muminai ummu habiba mahaifinta abu sufyan ne ya rasu amma ta ce ta ji manzo Allah ya ce duk wata mace da ta yi imani da Allah ta yi imani da ranar lahira to bai halatta ta ƙi yin ado sama da kwana uku saboda wani ya mutu sai dai mijinta ne in mijinta ne shine za ce wata hudu da kwana goma dama dan shi take kwalliyar dan shi take adon yanzu babu shi to za ta zauna tsawon wata hudu da kwana goma na alhinin rasuwarsa kafin kuma hankali ya dawo jikinta ta natso dan wani ya mutu rayuwa ba ta tsayawa da haka in ta nutso sai kuma ta ta ci gaba da sauraron wanda zai zo ce yana son ta dan a dora daga inda aka tsaya ina fata an gane haka ka duba ita ma uwar muminai Zainab binti Jahash dan uwanta ya rasu da aka yi kwana uku sai ta ce a kama ta turare an dauka ko bukatar turaren ne shi yasa tana karbar turaren ta dan shashafa a jikinta ta ce ba bukatar turaren ba wai dan bukata na ce a kawo min ba sai dan in yi aiki da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bai halatta macen da ta yi imani da Allah da ranar lahira dan wani ya mutu in dai ba mijinta bane ta wuce kwana uku ba tare da ta yi tsafta ko ta yi kwalliya ko ta sa turare ko na mai kama da haka wanda aka ta dan shashafa dan bin wancan umarnin na annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan sanya bakaken kaya a sati daya ko fiye da haka saboda wani ya mutu ba miji ba dama sa bakaken kaya ba addini ba ne babu inda aka ce wai mai takaba ko 'yan uwan mamaci ko 'ya'yan mamaci su sa babbakun kaya ba inda aka faɗa haka an fahimta ko saboda haka duk wanda zai ƙi yin ado to ila in dai ba mata ba ce to kwana uku ya isa in kuma mutum ya wuce mace ta wuce kwana uku ta ƙi ƙauracewa ado ko kwalliya aka wuce kwana uku ta saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kin yin adanta abin da yasa malai ya kawo mana wannan gabar kin yin ado na kwana uku kara dauka kamar bata rungumi kaddara ba a shari'a ce ta bata dama an shiga cikin rudani an shiga cikin kidima da haka kwana ɗaya biyu uku duk ba a cikin nutsuwa zuwa kwana na ukun an dawo cikin nutsuwa akalla ta shiga ce wanka ta ɗan yi fasali ta sanya kayanta masu kyau ta ɗan sa mai da sauransu in ya so duk masu zuwa ta'aziyya ci gaba da karɓar gaisuwa a ganta cikin yanayi mai kyau ina fata an gane amma ita matar gidan wadda mijin nata ne ya mutu za ta yi wata hudu da kwana goma ita ma ba mu ko shiga aka ce ta ba ba kuma lazumta mata bakaken kaya aka yi kawai duk abin da yake ado ne shi aka ce ta kauracewa wannan hadithin imam al-bukhari ya fitar da wannan hadithi a mujalladinsa na uku shafi na 114 da mujalladinsa na tara shafi na 400 zuwa 401 walakinnaha idza lam tahidda ala ghairi zawjiha irda'an lizawji wa qada'an liwadarihi minha fa huwa afdalu laha amma idan macen duk da mahaifinta ne ya rasu duk da mahaifiyarta ce ta rasu ko wannan uwanta sai ta sai ta dinga yin adanta ta ki ta yi wannan yan mini ta kaba din tsawon kwana uku sai sai bace ba saboda ta gamsar da mijinta saboda ta biya ma bukatarsa shi baya son ya ganta kila mutum ne wanda yake mai tsafta yana son kullun ya ganta tsaf tsaf tsaf to shi gaskiya tun da kullun ko da za ta je gidan rasuwa yakan sa ta sai ta yi wanka ta sa kaya mai kyau ta sa hijabin ta ta yi kaza sannan ta tafi da haka sai take kin yin wannan wato sai take yin adanta ta kita ma yin adan na tsawon kwana uku dan kawai biyan bukatar mijinta tun da haka yake so dan neman yardarsa to wannan shi ya fi falala an gane ko kana ce ai ba ku gaba ta damu ba kullum ba ku ganin ta kamar ba babanta ne mutu ba ka san mutanen mu wato wato rashin gane addini yana damun mutane an gane ko shi sa irin wannan karatukan yana da kyau a dinga yin su a dinga yada su mutane su dinga ji an gane a dinga bambance al'ada da addini abinda ya kamata ba shi bane addini da haka dan wata da za ga wata kila inda za ta dinga sai ta yi wanka ta dan sa kayanta masu kyau ta tafi kila kuma za a dinga ganin kamar mutuwa bata dame ta ba saboda an ga wance ta zo gaba ɗaya kafar ta fururu kamar ta da daga yakin badar wance ita ma ta zo gaba ɗaya hijiri dan caskurege zanin daban rigar daban hijabin dan kwalin daban duk ta nuna cewa fa ta kidime da yawa to ita wannan da ta zo cikin natsuwa to ita kuma ita ce a bazari to sai malai yake nuna cewa idan mace mai miji ce to neman yardan mijinta yana gaba da komai ina fata gane domin wannan shi ta je nema aljannata ta je nema sai ya zamanto ita kam duk da cewa wani makusancinta ya mutu amma duk da haka za ta wanka ta danyi adanta gwargwado to wannan dan ta yi haka dan neman yardan miji wannan shi ya fi falala wa yurja lahuma min wara'i zalika khairun kathirun ana sa ran ma su samu lada mai dimbin yawa a bayan yin haka kama wa qali ummi sulaimin kamar yadda abin da ya faru kenan ga ummi sulaim wa zawjuha wa li ummi sulaimin wa zawjiha abi talha al-ansari da mijinta abu talha al-ansari radiyallahu anhu ma Allah ya kara yadda a gare su Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ce wala ba'sa min an asuka huna qissataha fi zalika yace ba zai zama laifi ba idan na kawo kissarsu qissata huma qissar Ummu Sulaimin da mijinta Abu Talha fi zalika akan wannan mas'ala da muke tattaunawa ala tuliha duk da qissar tana da tsayi lima fiha yace zan kawo kissar anan saboda abin da ke tattare da wannan kissa min al-fawaidi na fa'idoji wal'izat da wa'azuzzuka wal'ibar da izina. Faƙala Anasun radiyallahu an. Anas radiyallahu anhu ya ce, Ƙala Maliku Abu Anas, an ɗauko kistancin farkon ta kenan. Malik shine mahaifin Anas ɗan Malik. shine wata rana ya ce limra'ati ummu sulaim ya ce wa matarsa ummu sulaim wa hiya ummu anas ita ce mahaifiyar anas inna hadhar rajula ta ce wannan mutum yanin nabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam bai musulunta ba lokacin da haka sai ce wannan mutumin yuharrimul kamra ya haramta shan giya shi kuma yana ganin babbar barazana ce a ce an daina shan giya ta fata an gane da aka fandalaka sai hijira ya tafi ya fita ya tafiya sai ya ce musu shi kan ba zai iya zama ba inda za a zauna ba dan kwankwada a yi ce shi da aka fandalaka ya tafiya sa hatta ata shama bai tsaya ba har sai da ya je kasar sham ba halaka hunaka sai ya mutu a can to yanzu mahaifin anas ya mutu a sha yanzu ummu sulaimin ta zama ba ta da miji kenan fa jaa abu talhat al ansari sai abu talhat al ansari ya zo wajen ummu sulaim fa khataba ummu sulaimin ya nemi auren ummu sulaimin fa kallamaha fi zalika ya tattauna da ita akan haka cewa ya zo ne da kyakkyawan niyya so yake ya aure ta fa qalat ummu sulaimin tace ya aba talha ya kai abu talha ma mithluka yurad tace ba irin ka bane ake rejected ma'ana ba irin ka bane zaka ce kana son mace tace a'a domin dukkan abin da ya kamata a so mace ta so mutum dan shi kana da shi kawai dai walakin na kamru'un kafiru kai mutum ne wanda yake kafiru ni kuma musulma ce wa anamra'atun muslima ni kuma musulma ce la yasluhu li an atazawwajaka bai halatta gare ni na aure ka faqala sai ce ma zaka daharak da faqala sai ce ma zaka daharak ba daharak ba ni dai haka ya rubuta mu amma kuma haka ya rubuta muku da haka ya rubuta ko na duk kowa haka ya rubuta masa faƙala ma za ka daharak ko daharaki ƙalat wa ma dahari ma'ana قال الصفراء والبيضاء ما ذاك duk abin da kika gani a nan maharak zai fi kyau sadakin ki ne ma'ana ya nuna mata tarin dukiya ya ce duk abin da kika gani ma za ka maharak ƙalad wa ma mahari ta ce to menene kake nufi zai zama sadaki na ƙala as-safara wal bayda ya ce jajaye da farare ma'ana gol da azurfa ƙalat sai ta ce inni la uridu safara wala baida ta ce ni ban san jajayen ko fararen ma'ana ni ba gwalagwalanka nake so ba ba kuma azurfanka nake so ba uridu minkal islama kawai ni so nake ka musulunta fa in tuslim in ka musulunta fa za ka mahari in ka musulunta fa za ka mahari wannan ne shi ne sadaki na ya wadatar da ba kudinka da ke so ba inda za ka musulunta ni wannan ne zai zama sadaki na wannan mun karanta a fannin ta'amu ko wala as'aluka gairu kuma ni wala as'aluka gairahu ba zan tambaye ka bani wanin sa ba musuluntar ka kawai ni ita ce zan yi da daura mana aure musuluntar ka ce sadaki na qal sai ce famalli bizalika to wane ne zai mun haka qalat sai ta ce laka bizalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda zaka je kai kalmar shahada ka musulunta kuma musulunta ka ya zama sadaki na shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fantalaqa abu talha abu talha ta sai ya tafi yuridu annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun fi ashabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin sahabbansa falamma ra'ahu da ya gano Abu Talha qala sai ce ja'akum Abu Talhata qurratul islam baina ilai yace ga Abu Talha nan ya zo mu hasken musulunci nake gani tsakankanin idanunsa fa akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima qalat ummu sulaim da haka yana zuwa sai ya ba wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam labarin abin da Ummu Sulaimin ta ce, ta ce ita na ce ina son ta ta ce ita ma tana so da amma matsala guda ɗaya kawai ni ba musulmi ba ne kuma babu aure tsakanin musulma da wanda ba musulmi ba amma ta sa min sharaɗin in zan musulunta to za ta aure ni balma musulunta ta ne sadakinta da haka nan take karbi musulunci fata zawwajaha ala zalika ya kuma aure ta akan haka ba ita bace mahallu shahid da yake sa malama Sheikh Albani ya kawo mana kissa qala thabit thabit wa huwa al-bunani habitul bunani wa huwa ahadu ruwatil qissa ɗaya ne daga cikin maruwaitan wannan kissar an anas daga anas amma balagana anna maharan thabitul bunani yace mu dai ba mu samu labari ya iso gare mu ba cewa an taɓa samun sadaki kana a azama mafi girma minhu fiye da wannan sadakin na abu talha annaha karkamanta fa ita ummu sulaimin radiyatil islam maharan musulunci ta yadda ya zama shine sadakinta bata zawwajaha ya aure ta wa kana wa kanat imra'atan malihatal ainain kuma mace ce mai kyawawan idanu fiha sigarun suna da ‘yan kankanta idanunta tana da ƙananan idanu kyawawa fakanat ma'ahu da haka suka yi aure ta zama tare da shi hatta wuli da lahu bunai hatta haifa masa ainihin wato wani ɗa wani ɗan yaro haka wani ɗan ɗa haka suka haifa ta wa kana yuhibbuhu abu talha hubban shadidan abu talha yana son wannan yaron da suka haifa so ba mai wato mai tsanani wa maridar sabiyu maradan shadidan sai kuma yaro ya kamu da rashin lafiya kuma mushashara mai tsanani wa tawada abu talha da limaradi jikin abu talha ya yi la'asar da rashin lafiyar wannan yaro au ta lahu ko shi kansa ya yi rauni lahu wato game da abin da ya gani na wannan yaro makana abu talhata ya kumu salatal gadati abu talhatal ansari ya kasance ya tashi domin yin sallar asuba ya tawadda yana yin alwala in yi alwala wa ya'tin nabiy sallallahu alaihi wasallam yakan tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa yusalli ma'ahu ya salla tare da shi wa ya kunu ma'ahu kuma in suka yi sallar asuba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ila qaribin min nisfin nahar har kusan rabin yin wato rabin annahar hanzi hanzi ya raba wa yaji'u in lokacin yayi sai kuma wannan lokacin sai ya zo rana ta daga kenan ya kilu sai ya danyi kailula wa ya akulu bayan ya ci abinci fa idza sallat dhuhra idan ya sallar azhar ta hayya sai ya shirya wa zahaba sai ya tafi falam ya ji in ya sake tafiya to falam ya ji ba zai dawo gida ba ila salatul atama har sai an yi sallar isha an tsalaka abu talhata ashiyatan kamar yadda abu talha ya saba sai ya fita da rana bayan ya yi sallar azhar kenan ila annabi sallallahu alaihi wasallam wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin a wata ruwaya ilal masjid ya tafi masallaci ai yana tafiya wa matar sabiu a shi yaron na ya mutu ya tafi masallaci yaro ya mutu a ƙarin ummu sulaimin ummu sulaimin ta ce la yan'ayanna ila abi talhata ahadun ibnahu kada wanda ya sanar da abu talha mutuwar ɗansa hatta akuna ana alladhi an ahu lahu ni ce zan bashi labarin mutuwar ɗansa ni na fi sanin irin domin na san yadda yake son yaron nan labarin ɗan nan ya mutu zai dake shi da yawa amma ku kyale mutanen gida ku kyale ni ni na san irin yadda zan bi in sanar da shi labarin dukan zai zama ɗan wato da sauƙi abin zai zo masa da sauƙi fatahayyatis sabiya mace mai kaman maza kenan fatahayyatis sabiya sai ta shirya yaro ta yi wa yaro wanka ta shirya shi fasajjad alai ta lullube shi wa wada'ahu fi janibil bait ta je ta ajiye shi a gefen ɗaki وجاء أبو طلحة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سيغا أبو طلحة الأنصاري يا داود وجم من ذن الله صلى الله عليه وسلم كما يندى يصابا حتى دخل عليها يشكو وجنتا ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه an gane ko da ya shigo masallaci ya tarar da wasu daga cikin mutane sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tare da shi فقال كيف ابني فقالت يا أبا طلحة فتهيأت الصبية فسجد عليه ووضعه في جانب البيت وجاء أبو طلحة من عند رسول الله أبو طلحة يدا دقى وجن من زن الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها يشقى وجنتا ومعه أناس من أهل المسجد yana tare da wasu cikin mutanen masallaci min ashabi faqala sai ce kaifa bani yaya dana mana wancan wa ma'ahudin cikin baka manzo Allah yana tare da sahabbansa a masallaci kenan shi kuma Abu Talha da ya da gida sai ce kaifa bani yaya jikin yaro na faqala ya Abu Talha sai ummu Sulaimin ta ce ya kai Abu Talha ma kana mundu ashta mundu ashtaka askana minhu sa'a ya ce ai bai taɓa samun sauƙi ba tun da ya fara wannan mashasharar wannan rashin lafiyar irin wannan lokacin ka ji wani irin salo malam kaga zai saki jiki ya kwantar da hankalinsa ya ce ai bai taɓa samun sauƙi ba irin sauƙin da ya samu a wannan lokacin wa arju an ya kuna kadis raha ina sa ran ma ya gama hutawa duk bai gadi fa'atatku bi asha'ihi ta zo masa da abincinsa na dare faƙarrabatku ilaihim ta kawo musu abincin fata'ashau suka ci abincin dare tare wa kharajal qaum to afwan waccan magana kaga tare da mutane yazo kenan waccan ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shine dai da ya shigo ya shigo tare da mutane cikin ainihin wato mutanansa an gane ko to da yazo din bayan sun ci abinci yake cewa wa kharajal qaum mutane sai suka fita suka tafi qala faqama ila firashihi fawa za a rasa sai ya tashi ya tafi kan shimfiɗa sai je ɗan kwantar da kansa ka yi kwanta don matsamat sai ta tashi ba ta tsayyabat ta je ta wato ta gyara jikinta ta sa turare wata sanna allahu a hasana ma kanar tasna'u kabala zalika ta caba masa ado irin adan da ya wuce irin adan da ta saba yi masa kafin wannan kafin wannan abin faru ثم جاءت sannan ta zo hatta dakhalat ma'ahu al-firasha har ta shiga shimfiɗa tare da shi amma huwa illa an waje da riha tsib ba a dade ba kawai sai ji kanshin turaren da ta sa yana dukansa kana minhu ma yakunu min ar-rajuli ila ahli sai abin da ke wakana tsakanin mutum da iyalinsa sai ya wakana tsakaninsu falamma kana akhiran layl da ƙarshen dare ya zo qalat sai tace ya abu talha karshen dare kaga asuba ta kawo jiki ken sai tace ya kai abu talha ara'aita yanzu in tambaye ka law anna qauman a'aru qauman ariyatan lahu dan Allah ya tambaye ka a ce mutane su ba da kayan aransu ga wasu mutane fasaluhum iyahum sai waɗanda suka ba da aran kayansu suka nemi a dawo musu da kayan aran da suka bayar a kana lahum an yamna uhum shin waɗanda aka ba wa aran ya dace a ce sun hana faƙala la sai ce ko alama inda akwai sanin ya kamata mutumin da ka ce ba na aro ya baka aro kuma ya dawo ya ce ina abin nan da ya baka aro kawo ka ce ba na aran munjagara ya baka ka gama amfani da shi ce da Allah a damun da munjagaran nan sai cibi ya zama kari ya ce ai bai kamata a ce mutum mai hankali ya yaka ba qalat sai ta ce fa inna Allah azza wa jalla kana a araka bunaka ariyatan Allah mai girma da daukaka kai ka sani shine ya baka aran wannan danaka thumma qabadahu ilayhi ya karba kayan aransa fa hatasab fa hatasib wasbir ka nemi ladar rasu wannan dan a wurin Allah dan Allah ka yi haƙuri ka yi haƙuri da wannan yaro Allah ne ya baka aransa ya karɓi kayan haka ba sai ya fusata tun maƙala sai ce tarakci ni hatta idza waqati bima waqati ko hatta idza waqatu bima waqati bihi na aiti ilayya bani ya ce yanzu ki kyale ni har sai da abin da ya faru ya faru sannan ki bani labarin mutuwar ɗana cewar ɗana ya mutu fastar ja'a sai istirja'i ka ji abin da aka faɗa ba sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa hamidallahi ce alhamdulillah falamma asbaha yayin da asuba ta yi ightasala sai ya wanka thumma gada ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sallama ahu yayi sallar asuba tare da manzon Allah fa akhbarahu sai ya ba manzon Allah labari kaji kaji abin da ya faru da nijiya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da Abu Talha barakallahu lakuma fi gabiri lailatikuma Allah ya sanya muku albarka a daranku da ya wuce fatakulat min zalikal ham sai ta samu ciki daga wannan ainihin wato daren ashe a daren ma Allah ta'ala ya ba su wani musanya ya ba su ya bata ta ta samu ciki wa kadar ummu sulaimin tusafiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam to al'adar ummu sulaim takan fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallama idza kharaja in zai fita in dai zai fita mijinta zai bi annabi to ita ba ba za a fita baya ba za ta bi su ta fita wa tadkhulu ma'ahu idza dakhala sannan duk sanda aka ce annabi ya dawo ya shigo ga ito da ita ita ma an shigo da ita wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza waladat sai manzo Allah ya ce to idan ta haihu fatu ne bai sabi ku kawo min yara tana haihuwa a kawo min ɗan ƙada anas mai ba mu labari sai ce makana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a halin tafiya wa hiya ma'ahu kuma tana tare da shi a wannan tafiyar wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza atal madinata kuma manzon Allah a ɗabi'arsa idan ya zo Madina ya dawo daga tafiya min safarin daga tafiya la ya turuku ha turukan baya shigowa da daddare baya fadowa kawai yakan dan yada zango a bayan gari a san cewa ga annabi nan ya dawo yana dab da shigowa bada naumin almadina da haka suka zo dab da shigowa garin madina fa daraba al makhadu sai na kuda ta kama ta wa tabasa alaiha abu talha sai tsayar mata da mijinta abu talha ya ce to kaga mu za mu isa cikin gari ga halin da mataka take take ciki kaga ba ta iya tafiya ka tsaya tare da ita man dalaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi fa qala abu talha to shi ma abu talha bai ji dadi ba dan wato su yanda suka saba da annabi sallallahu alaihi wasallam so suke a ce sun fita tare sun dawo tare to yanzu kaga sun fita tare kuma ga annabi zai shiga cikin garin Madina ba tare da su ba da aka abu talha sai ya addu'a ya ce ya rab ya ubangiji innaka la ta'lam Allah ka sani annahu yu'jibuni al'amarin yana burge ni an akhruja ma'a rasulika in fita tare da manzanka idza kharaja duk sanda zai fita wa adkhulu ma'ahu in shigo tare da shi idza dakhala in zai shigo wa qad ihtabastu bima tara ya Allah madaukakin sarki kaga abin da ya tsare kaga abin da ya tsayar da ni qala anas yace taqulu ummu sulaimi ai yana rufe baki ya gama wannan addu'a sai kawai ummu sulaimi tace ya aba talha ya kai abu talha ma ajidu alladhi kuntu ajidu na daina jin wannan yanayin da nake ji fan dalaka tashi mu tafi ma'ana sai naƙuda sai ta lafa sai ta daina jin wannan yanayin na naƙuda din sai ta ce masa za mu iya tafiya qala ana da ce wa daraba hal makhadu hina qadim ai iso wasu ke da wuya sai na kuda ta kuma tasowa fa waladat gulaman sai ta haifi yaro wa qalat libniha anas ta ce wa ɗanta anas ya anasu ya kai anas la ya da amu shayar wannan yaron ba abin da zai ɗanɗana hatta ta gado bihi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai ka wayi gari da shi kayi sammako da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ba'athat ma'ahu bi tamarati ta hada Anas din da dabino tace ga dabino kaje kai wa annabi ya masa tahaniki kada Anas yace fa ba fa ma fa ba ta yabuki kwana yana yana kuka tunda ya jariri an haife shi kuma ba dama yaya lafiyar tunda dama da kukansa ya zo ko ولدتك أمك باقيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا an gane ko yawa kai ka faɗo kana kuka mutane kuma suna suna ta ainihin wato dariya to sai yake cewa to kai buri kuma a ranar da zaka mutu kai kana dariya su kuma mutane suna kuka eh kar ai maka ainihin wato dariya guda biyu kenan kar kuma ai maka kuka guda biyu an bayyanta yace haka yi kwana yana kuka wa bittu mujnihan alaihi ni kuma kwana ne ina ta ainihin wato jijjiga shi an gane ko shine mujnihan alai ai ma ilan ina ta ina ta jujjuya shaka ina iya dan yi kuka mun motsa shaka dan yi shiru ne yace ni ma ta ta same ni ni ma a daren ni ma kwana ne ina ta ainihin wato wato ina ta jijjiga shi uka li'uhu ina kula da shi ina kiwonsa hatta asbahat har asbate makadautu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da haka nayi sauri na tafi da shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdatun manzo Allah yana sanye da wani mayafi wa huwa yasimu iblan yana wa raquma alama au ganaman ko tumaki yake wa alama irin na zakka kadimat alaihi waɗanda aka kawo masa daga ko an karbo daga zakka ko kuma wanda aka karbo daga jizya da aka yana dan yi musu irin alama alama dan kasu shiga cikin na mutane su haɗe falamma nazara ilai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Anas qala li Anas sai ce wa Anas a waladat bintu bintu Milhan bintu Milhan ta haihu kenan qala na'am sai Anas ya ce eh fa qala ruwaidaka afrugu laka sai ce to dan jira ne yanzu zan zo in gama da kai dan jira yanzu zan zo in sallame ka qala fa alqama fi yadihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefar da abin da ke hannunsa wanda yake wannan alamar ga dabbobi fatana wala sabiya sai ya karbi yara wa qala sai ce amma ahu shay'un an hado ka da wani abu tare da shi qalu na'am tamarat ko qala na'am tamarat yace eh an ta bani dabino ta ce kawo fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'd tamr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki wani daga cikin dabina famadagahunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattauna dabinin ya tattauna har sai da yayi ruwa thumma jama'a buzaqahu sannan sai ya tattara yawunsa mai albarka mai daraja thumma fara thumma fagara fahu sai ya bude bakin jaririn shine fagara ai fataha fahu sai ya bude bakin jaririn wa aujarahu iyahu sai ya dura masa shi sai masa dure sai ya dura masa shi faja'ala yuhanniku sabiya ya dinga yi wa yaron nan tahaniki waja'ala sabiyu yatalammazu shi kuma yaro ya ji zaki sai yake ta tanda ya musu ba'da halawati tamr wa riqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaro yana ta tsotsar zakin dabino da zakin yawon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fakana awwala man fataha am'a a zalika sabi ala riƙe rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yawun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara buɗe uwar hanjin wannan yaro faƙala unzuru ila hubbil ansari tamra bayan annabi ya gama ya ce kai kuka yadda mutanen madina suke san dabino gashi yana jariri tun yana dan yaro duba an sa masa yanda yake ta mamul mamul yana ta ainihin wato haɗiyewa bada qultu ya rasulullah ana sai ce sai nace ya ma'aikin Allah san mi rada masa suna qala ana sai ce fa masaha wajhahu manzo Allah ya shafi fuskar wannan yaro wa sammahu abdullah yace sunan yaro abdullah ce sunansa abdullah فما كان في الأنصار شاب أفضل منه أتكن يارا wato na Madina ba a samu wani matashi da ya fi wannan Abdullahi falala ba. Kala fakharaja minhu rajilun kathirun ya haifi yaya da yawa. An ce ya haifi yaya ko tara ko goma duk hafizan Alkur'ani shi wannan Abdullahi. Wastashhada Abdullahi واستشهد عبد الله بفارس وانا عبد الله ياي شهاده ا فارس an gane ko akhrajahu at-tayalisi at-tayalisi ya fitar da wannan hadisin a cikin musnad din sa rakam na 2056 wannan siyakin da muka jima na at-tayalisi wa min dariqihi al-baihaqi ta hanyar sa imam al-baihaqi ya roci wannan hadithin a mujalladin sa na hudu shafi na 65 zuwa shafi na 66 wa ibn hibban da ibn hibban na shafi ko hadithi na 725 imam ahmad shi ma a cikin musnad mujalladi na uku shafi na ainihin wato 105 zuwa 106 hadithi na 181 zuwa 190 da casa'in da shida da ɗari biyu da tamanin da bakwai da ɗari biyu da casa'in waziyadatu kulliha waziyadatu kulluha lahu dukkan ziyada da aka samu na wannan kissar za ga wata tafi wata tsawo wata an karo wasu abubuwa duk ziyada din ruwayoyi wato ziyada ce da aka samu daga imam ahmad kama sayaci kamar yadda wannan bayanin zai zo warawahu al-bukhari imam al-bukhari ma ya ruwaci wannan a mujalladin sa na uku shafi na 132 zuwa 133 imam muslim mujalladi na shida shafi na 174 zuwa 75 muktasaran muktasaran muktasiran muktasaran wato ya kawo shi a takaice ala kissati wafati sabi a daidai kan kissar rasuwar shi wannan yaro din warawan nasa'i imamun nasa'i shi ma ya ruwaito kisman min awwali wani bangare na farkon wannan kissa wa ziyadatul ula lahu ziyada ta farko ma da aka samu ta shi imamun nasa'i ce wasalisa wathamina wal khamisata ashara wasalisata ashara lil bukhari wannan din ziyada ce ta imamul bukhari والتاسعة عشر والثامنة أو الثانية والعشرون لمسلم وسائرها لأحمد كما سبق wa kad unitu inayatan khassa yace na ba da kulawa ta musamman akan wannan kissar ta ummu sulaimin da abu talha bi jam'i riwayati hadhihi alqissa ta hanyar tattara ruwayoyin wannan kissa wa alfaziha da lafuzzanta lima fiha saboda abinda naga wannan kissa ta kunsa min rawatin na ban kaye da ban sha'awa wa jalalatin da girma wal ya wal ya qari'u an ha fikratan kuma dan mai karatu ya riki wani irin tunani jami'atan wato tattararren tunani sadiqatan na gaskiya a cikinta wa bi zalika tatimmu al-ibratu wal fa'ida da haka ne izinar da ke cikin wannan kissa da fa'idar za ta cika insha Allah sai mu tashi ma ya haruma ala qaribul mayyit ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh